إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكن ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini 29 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da alif 442 wacce ta daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekarar 2000 ashirin miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'az ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka inda muke ci gabatar da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر علامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى muna nan ne a inda malam yake mana bayani dangane da ƙananan shirka daga ciki akwai masabbatun rish ma masabbatun dahari wa nahwihi zagin zamani da kuma waninsa darasinmu da ya gabata malam ya karantar da mu cewa zagin zamani haramun ne Allah ta'ala ya haramta ɗan adam ya riƙa zagin zamani kamar yadda zo a hadithin kursi Allah madaukakin tsaye da kansa yana cewa yu'dhini ibn adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahra yana zagin zamani wa ana dahr ni kuma ni ne nan mai zamani uqallibu al-layla wan nahar ina caccanza dare da kuma yini وفي رواية أو رواية لا تسبوا الدهر kada ku rika zagin zamani fa inna Allah domin lai Allah huwa shi ne nan mai zamani malamai suna cewa anan baka cewa Allah shine zamani sai zama yana daga cikin sunayen Allah kenan ma akwai sunan zamani sunan Allah ne to ba haka bane ba shine maganar da wannan malamin zai zo ya mana anan insha Allah ta'ala domin ya so da yawa akan sami wani aiki daga cikin ayyukan Allah amma kuma wannan aikin na Allah da sifan da ya sifantu da ita babu wani suna da ya tabbata daga Allah ko daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin wannan sunan ina fata an gane wannan to a ka'idar malamai masana alƙawa'idul musla fil asma'i was sifat ƙa'idojin da suka dace wajen lura da sunayen Allah da sifofinsa ba za a jingina wannan sunan ya zamto sunan Allah ba ina fata an gane wannan kamar shari'a ar-rushdu nawa ne ne na Allah ne amma ba sunan Allah ba ne ar-rashidu mai shiryarwa sai dai sunan Allah ne alhaji na fata an gani wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim amma ba sunan Allah bane ar-rashid na fata an gane wannan Allah ta'ala zai wanzu ba wani halitta face zai mutu banda Allah ta'ala ina fata an gane wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma ba a cewa sunan Allah al-baqi saboda Allah zai ci gaba da wanzuwa ba sunan Allah bane al-baqi haka malamai suka ce da duk irin waɗannan sunayen saboda waɗannan sunaye da kaga an dauko su guda 99 ne waɗanda ake mammannawa a wajen biki ne ko wani waye waye to waɗannan sunayen akwai sunayen da ba su tabbata sunan Allah bane amma akwai wasu sunayen daban waɗanda alƙur'ani ya zo da su ba sa cikin waɗancan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da su amma babu su a cikin waɗancan to sai su ba sunayen Allah ba kenan to akwai sunayen da malamai suka tattara har guda 99 a wani tsari wanda aka samar da ƙa'idoji da ake bi wajen tabbatar wa Allah ta'ala da kuma sunaye ina fata an gane ku bar wannan zancen amma na yi wannan ne saboda in na mun tashi wannan magana da zami a wannan gabar ya zama kun fahimta kun gane an gane wannan shi yasa wannan tauhidin da ke farkon ƙawa'idi tauhidi na asha'ira ina fata an gane tauhid na ma ne al-asha'ira al-qidam ko wal baqa'u mene ban ji ba wal qudratu wal iradatu ina fata an gane sai kuma zuwa kama wasu biya ce mahallu lillahi ta'ala kaza mahallu lillahi ta'ala waɗannan duka tauhidi na asha'ira ba tauhidi bane irin ahlus sunna shi yasa malaman sunna sun zo karanta qawaidi sai a ce maka ashalla kenan ta ga ta wannan bai zara a ce ta ka wannan ba shi da muhimmanci ba wai ba shi da muhimmanci ba ne amma an karanta maka shi kuma za a jefa ka a cikin haika baita za a jefa ka a cikin rigima ka je ka zauna kai ta wasu abubuwa inda ki ba shi ne ba ina fata an gane wannan to sai ma da yace qala shaykh abdurrahman ibn hasan rahimahullah الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الله تعالى يجيك أنسى يشي وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه حقيقة مالا علي ابن حزم الظاهري الله يغفر تامشي da waɗanda suka bi irin hanyarsa sun yi kuskure min zahiriya daga cikin 'yan mazhaban zahiriya fi addihim fi addihim dahra min al-asma'i al-husna wajen yadda suka sanya sunan kalman addaharu daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu shi ibn hazm a wurinsa da waɗanda suka bi shi sun ce ai tunda Allah ya ce wa ana addaharu ni ne zamani to sunan Allah ne addaharu ina fata an gane wannan amma malamin suka ce a'a wannan zance na shi kuskure ne shine abin da malami yake bayani cewa shi da waɗanda suka bi maka abin nan hanyar sa sun yi kuskure a nan ta yadda suka kirga sunan addaharu a matsayin sunan Allah mafi kyau akhdan bi hadhihi hadisi saboda riko da wannan hadisi wa qad bayyana ma'anahu fi hadisi bi qawlihi to ai Allah ya bayyana ma'anan sunan addaharu a cikin me a cikin wannan hadisi da fadin sa uqallibu al-laila wannan ni ne wanda nake jujjuya dare da kuma yini kenan kalman addaharu tana nufin malikud dahar wa musarrifud dahar shine mamallakin zamanin kuma mai sarrafa zamanin ya jujjuya jujjuya shi ya sarrafa shi yadda ya ga dama an gane sai ma da yace wa taqalibuhu jujjuyawar da ake magana تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس بما يحبه الناس ويكرهونه ألا ينا جد يا زامن ينا صرف شي يد يا قدامة كما زامن cikin sa yana zuwa da abin da mutane ke so da abin da mutane ba su so yanzu wannan yanayin da sanyi da yau mun muna murna sanyi ya zo ko wani kuma yana yana ne yana bakin ciki me yasa saboda yanayin yana matsa masa a rayuwa wani idan aka fara sanyi a nan to ya kai transfer ne gaba daya ya koma kudancin Najeriya inda ba a sanyi zai koma can da sana'o'in shi da neman halalle shi ba zai dawo nan ba sai bazara lokacin sanyi ya wuce sai ya dawo gida har kiran waya zai dinga da ya Allah hai na tsayin sanyi sanyin nan ne koya ne na fata an gane kenan zamanin yana zuwa da abin da mutane ke so da me da abin da mutane ba su so idan damina ce ma ta zo ba wanda bai san yanayin damina mafi yawa to amma idan ta zo kuma ruwan iyawa yaya sai ga jiwa ba ana kyamun wannan ruwan mai yawa ko ko kuma idan ruwan ya karanci ana son karanci ruwa ba a so ba a so mun gano wannan jama'a Allah ya shirye da mu fallabi yaliqu bil muslim abin da ya dace da musulmi tajannubu misli hadhihi al alfaz nisantan irin waɗannan lafuzza irin waɗannan furci da mutum yake yi ya nisance su wa in kana ya'taqidu anna Allah huwa al-mutasarrif ko da ko mutum yana ƙudurta cewa Allah ne mai jujjuya zamani da lokaci to ya nisanci irin waɗannan zantuka lakin fi tajannubiha ibti'adun an mushabahati al-kuffar sai dai cikin nisantan irin waɗannan zantuka na zagin zamanin akwai nesanta kai daga kamanceceniya da arna walau fil alfazi kai koda ma cikin lafazin ne jama'a mun gane wannan ko akwai nisan ta kai daga kamanceceniya da arna tunda su arna suna aibata zamani suna cewa ma yuhlikuna illa dahr ba abin da zai halakar da musulmi sai zamani wa fi dhalika hifazun ala al-aqida a cikin wannan kuma akwai kulawa da kiyayewa akan aqida وتأدب مع الله سبحانه سنة أقوي لدبي قال الله تعالى قائدا مقدادا فالخير كله بيديك والشر فه ليس إليك الهريبة كيد ينسو سنة هنا ينكدي أما شر فه باء جنجنا شدوا غريك من قالوا جماعة الله كشير يدرون sai mali ya ci gaba da cewa wa min jinsi masabbati dahari yana daga cikin jinsin zagin zamani masabbatun rih zagin iska ce kai wannan shegen iska misali ai wata matsiyaciyar iska ce da taso ba a faɗa yawwa to shi iskar ce take da wannan koko wanda ya turo iskar ne ka taba ji a qur'ani wani wuri an ambaci iska ta yi wani abu ba a ce an sa ta ba ban ji ba kun yi shiru ha eh amma dai akwai wasu qur'ani inda aka zo iska ta yi wani abu ba tare da umarce ta ba akwai kuma mafi yawa inda Allah ke jingina wa kansa cewa shi ne wanda yake turo iska ta yi kaza da kaza ce don a can ma da iskan ta yi da umarnin wa ta yi da umarnin Allah Allah ya ba mu labari anin rihin lati ahlakat qauma ad iskar da ta halakar da adawa me Allah ya ce tudammiru kulla shay'in بأمر من بأمر ربها تنا روشي كون أبو da ta zo kansa da izinin wane ubangijinta ina fata an gane wannan a suratul naml inda Allah ke kirdigo mana adadin wasu ni'imomi da wasu ayyuka waɗanda ba wanda ke yi sai Allah Allah kuma ya jefa tambaya ce a ilahu ma Allah sai da irin wannan mai Allah ta'ala ya ce amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wane ne wanda yake shiryar da ku hanya a cikin duhun dare da kuma duhun teku wa man yursilu riyah wane ne wanda yake aiko iska bushran baina yaday rahmatihi tana mai bishara gabanin saukar rahamarsa shine ruwan sama a ilahu ma Allah akwai wani abin bauta tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke hada shi da shi a wurin bauta ka ƙara komawa ainihin wato suratul rum nan ma Allah ta'ala ya bayyana mana wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ina fata an gane wannan da sauransu ga ƙara komawa suratu fatir Allah ya ƙara ambatawa wa huwa alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu libaladin mayyitin fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kadhalika an-nushur suratu al-furqan wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا دكنا واكتورو إسكا الله تعالى من قال والنقي تو أما أول ورن الله تعالى يبين من تشوى إسكا تاي وانا أيكي بأتشوك مقا وانا يساتبا أما إذا كما فرقان آير زي نونا مقا تشوى كما الله نيساها farko sosul kafi me Allah ya faɗa eh wadrib lahum mathal hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama'i fakhtalaqa bihi nabat al-ard fa asbaha hashiman tadruhu madha ar-riyah iska tanami tana kakkada shi to da izinin wane ne eh wa ya saka da ruwan wa ya fitar da shukan wa ya sa ta yi fatsi wa ya sa ta zama karmami ka koma kuma surtu zumar zai nuna maka wace yin wannan ina fata an gane wannan to duk waɗannan ayyukan na Allah ne babu wata iska da ke da wani tasiri wajen yin wani abu ko aiwatar da wani abu na alkhairi ko na sharri face da kaddarawan Allah alwahid alqahhar an gane wannan alkabirul muta'al ba wanda ke yin wannan sai Allah to kenan zagi ita kanta iskan zagin wane ne zagin mahalicin iskar wane ne mahalicin iskar Allah ta'ala jama'a mun gane wannan ku kenan a fagen aqida ana son mutum ya zamto mai kan gado kware da gaske Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to sai malam ya ci gaba da cewa wa qad warada an-nahy anha fi al-hadith alladhi rawahu at-tirmidhi wa sahhahu hani ya tabbata game da zagin iska a hadithin da imamu at-tirmidhi ya rawaito an ubay daga ubay ibn ka'ab abu al-mundir radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace me yace la tasubbu riha kada ku rika zagin iska kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahun idan kuka ga abin da kuke kyama game da ita iskar faqulu to ku ce اللهم يا الله أبنجمو إنا نسألك من خير هذه الريح من رؤنك الخير من إسكا وخير ما فيها دا الهير نكتكنتا وخير ما أمرت به دا كما الهير أبن دا أبن دا كأمنشيت لشي جمع من قال أنكو وأعوذ بك ونعوذ بك من شر هذه الريح يا الله منا نيمن ترنك لك شر ونن إسكر وشر ما فيها ده شر أبنك يتكنت وشر ما أمرت به ده كما شر أبن ده أكا أمرت ونن إسكارش جماعة من قانا ونن أي كنا كاقا ونن شين توهيدي جماعة أشي iskar kanta ba ta da tasiri na ta aiwatar da wani alheri ko ta samar da wani sharri ta cutar sai da izinin wane sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala daga ba a cewa wata shigiyar iska ko wata matsiyaciyar iska ko wani kaza da kaza ba a faɗin wannan saboda ƙaddarawan ma'abocin ƙaddarawa ne jama'a ina fata an gane kenan ko dai iskar damina ko dai iskar kaka ko dai iskar lokacin sanyi iskar rani kenan to kowace nau'in iska ba a zaginta ba kuma a aibata ta domin akwai mala'ikun da Allah ta'ala ya sa suke sarrafa iska wal mursalati fal asifati me fal asifati asfa me fasara mm kada fa ya zamto muna da kun qur'ani ne kawai babu sanin ma'ana kamar da wani ya faɗa min jiya ce wallahi wani lokacin an ka fasara qur'ani sai ka ji daɗi ka gane a shaida tun da ko kake yi kana ta da kwan kalmomin ne kawai ba sanin ma'ana to ma ka zama ɗan da kwan ma sai ka gode wa Allah wani shi ko muƙamin ma ɗan da kwan bai samu ba koko me Allah ta yi me ma'anar fal asifati asfa na'am a ayyana da kyau mu dan wasa mu dan wasa mene kokolwa ko yawa me ma'anar fal asifati asfa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu kada iska yayin da suke kadawa ina fata an gane wannan su tunda haka ne anan Allah ta'ala ya nuna mana cewa iska nawa ne ne nashi ne kuma har yana da wasu mala'iku waɗanda ya jingina wa mai na'am ban ji ba ko kuma ce ma'anam wal mursalati urfa Allah yana rantsuwa da me da iska an gane wannan ko iskan da ke saƙowa a jere a jere iskan nau'i biyu ne nau'i biyu ce akwai iskan da in tana kaɗawa za ka ji ta ko'ina tana shiga gida da wurare haka ne akwai kuma iskan da in ta taho tana tahowa ne kawai a miƙe kamar an aiko ta tana nufin zuwa wani target da za ta yi ta ture ko ta hankaɗe ko ta yi wani abu ne makamancin wannan haka ne ko ba ka bane to duka waɗannan nau'o'in iska ne guda biyu da Allah ta'ala yake aiko ainihin wato mala'iku da shi jama'a ina fata an gane wannan to shine Allah ta'ala yake wannan maganan cewa wal musalati urfa Allah yana rantsuwa da iska wacce take tahowa a jere da juna wannan tana bin wannan a jere sannan sai ta biyu yace fal asifati asfa sa'annan Allah yana yana rantsuwa da wannan iskan mai ƙarfi wacce take kadawa ta ko ina kaga iska shi kala nawa ce kala biyu ce to kowanne daga cikin waɗannan al'amura jama'a akwai mala'iku da Allah ta'ala ya sanya musamman masu kula da waɗannan ayyuka musamman saukar da ruwan sama ai mun sani ko da dukkanin sauran al'amura duk da cewa Allah ta'ala suna su mala'iku suna amfani da umarnin wane ne umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala to anan fal asifati Allah yana rantsuwa da waɗannan mala'iku ne waɗanda su ne nan waɗanda suke da gaggawa da sauri wajen kada iska ta ko'ina ya zama tabiye ta ko'ina hatta hadarin da kake ganin nan akwai mai kaɗa shi wannan tsawon da kake ji wani kulki yake da shi wanda in ya buga ma hadarin sai ka ji wannan rugugugugu din da kake jin karan nan haka ma haka haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama to wannan karan da kake ji na ruguje da tsawa wannan mala'ikan da yake ma hadarin tsawa yana yana umartar shi yi nan bar nan je ka can daidai wuri kaza za ka zubar tanki kaza za a zubar a wuri kaza aikin wannan mala'ikan kenan shi Allah kenan gwani gagar misali jama'a mun gane wannan ko to Allah ta'ala sai ya rantsuwa da wannan iska mai tsananin kadawa amma wace kadata mala'ikun da Allah ta'ala ya nada su domin yin wannan aikin jama'a ina fata an gane wannan yawwa to anan sai malin ya ci gaba da cewa وذلك لأن الريح دومي إتا إسكنن إنما تهب بأمر الله وتدبيره تنا ككلاواني تنا تفياني تنا كلاواني دا أمرنن الله دا كما قدانر وانسا لأنه هو الذي أوجدها وأمرها دومن الله شيني وان دا يسامر دا إتا إسكر كما يأمر شيتا دا تجي إن دا تجي إن فمثبتها مثبت للفاعل dan haka zaginta zagin wanda yake shine nan wanda ya halici iskan kuma yake ubartanta da juyata wa huwa Allah subhanahu shine Allah wanda sarki ya tabbatar masa kama taqaddama fi sabbid dahri kamar yadda wannan ya gabata a batu na zagin zamani لأن سب الريح ولأن سب الريح دومن زاج ولا سب الريح دومن زاج إتا إسكا وسب الدهر دكما زاج زامني يرجعان إلى مسبة الخالق سنا كوما واني زوا غزاج شيما هلتشن الذي دبر هذه الكائنات wanda shi ne wanda yake jujjuyawa da sarrafa waɗannan halittu baki ɗaya an gane wannan kai kenan ashe ɗan adam yana zagin wata halitta amma yana nufin wani mahalicin wannan abu ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرون ما يكرهون مما يأتي مع الريح سنن سيما ظن الله صلى الله عليه وسلم شريا دسو yayin da suka ga abin da suke kyama wanda ke zuwa musu na wannan iska ba za mu ce iskoki ba wani sai ce to ayat da ake nufi haka ne amma dai plural din iska menene jam'inta a Hausa eh iskoki to kuma larabci ya zo da shi mufrad da mai yawwa idan ka ambace ta da alif da lam arrihu kadai ismul jinsi ne wannan alif da lam ne mene litidgharaq aljins dukkan nau'in mene nau'in iska ko kuma wata nau'i musamman ta musamman wacce Allah ta'ala ya haifar da ita kamar misali yanzu wannan iskar da ake yi a wannan lokacin ta mece shi a'a a'a me kaka na'am yawwa ita wannan iskar Allah ya yi ta ne domin busar da dukkan wani amfani da aka yi na fata an gane yanzu akwai abin da za ka shuka wake tun cin watan august wani shuka a cin watan september amma duka su zo lokaci guda duk da cewa kuma lifespan ɗin iri ɗaya ne amma za su yi a lokaci guda me yasa saboda tana shi wannan amfanin zai yi gaggawa domin ya samu ya cimma lokacin wannan iskar domin ya ci gajiyarta don da lokacinta kuma zai wuce to to kuma za a samu matsala ina fata an gane shi yasa idan aka yi amfani cikin watan August ko September lokacin da wannan iskar wance a me ake ce mata banda busasshiyar sai ce danyar iska kenan ko wet air dake kadawa a cikin damina kana ganin jikin kai na bushewar damina wani har damina ta wuce baya shafa mai yadda ya wankan shi kawai sai da fes tare da fes fes fes kawai ya yi sama kuma gan shi zai kyau amma yanzu ka yi ka gwada ka gwada ka je da goje kauje ka gani kafa ka yana ta biji biji dai da cewa akwai yanayi tsarin halitta wani kuma lokacin sanyi ne baya baya kauja amma kamar iri na da muke da na gado to kaga sai mun yi da gaske ina fata an gane wannan to haka ne ita wannan iskar Allah ta'ala ya halicce ta ne kawai dan idan ta zo duk amfanin gonan da aka yi ta busar da shi gaba daya ya zama za a iya aje shi ya kai tsawon wani lokaci ba tare da lalace ba amma duk bala'in busar wanda amfani da kai kafin lokacin wannan iskar ta bushe to sai ya lalace in ka bar shi abu yana da wahala kai shekara haka ne ko ba ka bane dan wannan ragowan danshin sai ya rage a jikin amfanin sai ka ga wani baki-baki sai kaga yayi wani me a'a me yake ce babin ne hunhuna da burtuntuna wani duk sai yayi wannan me yasa saboda ba abu asalin iskar da Allah ya turo dan ta busar da shi ba ta busar da shi ba sai dai a gama da shi kawai a yi amfani da shi a daidai lokacin da ake da bukata sai bukata ta biya amma in magana ajiye ne sai ce tuk ai wannan sai an ta fama da shanya ko an shanya din ma idan wannan iskar ta hura sai an dan ƙara fitowa da ko da buhun ne ya aje shi kawai a haka iskar za ta shiga ta ko ina ta busar da shi ko baka sa a rana ba iskar ta ishe ka haka ne ko baka bane ashe waɗannan iskoki suna daga cikin rahaman Allah suna daga cikin mene rahmar Allah ta'ala gare mu dan yanzu da za a waye gari a ce lokacin sanyin nan ba za a yi shi ba ba wannan iskar za mu sha mamaki mafi yawan amfani da muka yi dan ma'aji ya kai shekara to sai dai a rika kaiwa can ina ne hayin gada me sunan wurin eh yarbin hatsi sai dai a je silos da ban irin wannan matattaran da ake yi na ajewa ko a kai su ƙauye a sasa a cikin mene rumbu saboda rumbu shi ma da wani sirri a cikin shi yadda iska ke kadawa da yadda iska take shiga cikin shi ta busar da abu ba tare da an sha wahalar shanya ba irin dabarun da Allah ta'ala bai mutanen da wanda mu galibin mu yanzu ba mu ma san shi ba tunda da yawancin mu bai zaman ƙauye ba mun je ƙauye mun gashi ma sai mu ce oh ji mutanen da Allah kawai sai aje wannan ɗaki wani ɗan a saman ciyawa to shi wannan mai amfani shi shi kuma tun da shi ya san amfani kayan shi Allah ke nabin yadda ya so kana mai kallon ba kawai kuma ka ji ka zan ba kawai kai ma sai ci baka hawa da Allah wannan ne baka san shi ba ko ku shi ma ya ɗan ci kasuwa kamar da in ya zo ka kunna firij ka ɗauko abu sai ce kai wannan akwatin sanyi ne ta yaya nake shi da sanyi haka suka ce to ai kai ma ka amma dai kai ma ba kauye kama shi ka in ci kasuwa ko Allah ka shirya da mu Allah ka ƙara mana ni'imominka ninkin ba ninkin ka tsare mu daga dukkanin sharrori mali ya ci gaba da cewa bi an yatawajjahu ila khaliqiha wa amiriha manzon Allah ya shirya da mutane cewa idan suka ga abin da suke kyama cikin abin da yake zuwa tare da iska to su fuskanci mahaliccinta wa amiriha da mai umarninta li yas'aluhu min khairiha domin su roƙi Allah alherinta wa khairi ma fiha da alherin da ke cikinta wa yasta'izu min sharriha su kuma nemi tsarin Allah daga sharrinta wa sharri ma fiha da kuma sharrin da ke cikinta فما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره كو ما استجلبت نعمة باب وتنئما دا كي أن أدم كتي إيه نيما كسامو أولن الله illa bi ta'ati llahi wa shukrihi sai da da'a ga Allah da kuma godiya gare shi walasta dafa'ta niqmatan baka iya tukude wa kanka wata cuta ko wani sharri illa bil iltija'i ila Allah sai da komawa ka fake zuwa ga Allah wal isti'azati bih da kuma neman kariyarsa وأما سب هذه المخلوقات أما ذاج وأن هلتو فإنها مخلوقات مسخرة ومدبرة سوى أن هلتو أبابا هلتاني أبابا هوري واني كما أبابا ججو يا واني سوما ججو يا سأكي نفت أنغاني باسو دوانا أبو نكنكم كنسو هكا جفعلها سكو نكنكم كنسو ففيه مفاسد وأما سب هذه المخلوقات أما كاغا زاجي وأنن أبا بنها لتا ففيه مفاسد أو كيف أرناه ما سيوا منيني جميع برناني جيك اليوم دهوسا جمعي نبرناه ba kiyasi bane ba harshe ba kiyasi bane malam sai tatabbu'i da istiqra sannan ke tabbatar da abu a yare eh to yauwa ƙa'ida a kowane yare akwai irin wannan akwai abin da ba shi da mufradi akwai kuma abin da ba shi da jam'i a wasu barna ba ta jam'i ba ka cewa barnoni sai a ce kai daga na ka samu wannan ina fata an gane wannan duk wannan ba ka cewa kamar a larabci kalmar al'ibin mece ce eh a'a raquma sune al-ibl ismul jinsi ne to menene mufrad din ibl menene mufrad din ibl a muna son jinsin kalmar to meye jam'in jamal eh jimalun ko jimalatun kamar da ƙur'ani ya zo ka annahu jimalatun sufur kamar raƙuma ne waɗanda suke masu fatsi masu rawaya ruwan ƙasa na fata an gane kaga jimalatun amma ibil fa ina mufradinsa babu ismul jinsi ne la mufrada lahu kaman kalmar ahalu me take nufi eh a mufrad ne ina jami'in sa eh eh ahalina shi ne jami'in ahalina ƙur'an ya zo da wannan ai bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika a hadithi ya zo inna lillahi ahlina minan nas ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu ya zo ai amma da an ambaci ahalu ana nufin mata to kaga lafazi ne mufrad amma yana nufin mene jam'i da mata da 'ya'ya, haka ne da ƴan uwa da sun shiga cikin mene ahalu to irin wannan ko ne dai akwai to shine wannan wannan wasu kullu mun kai ko ubar wannan zancan ba shi da muhimmanci fa fihi mafasid a ciki akwai me akwai barna mai yawa sai mu ce akwai barna mai yawa minha daga ciki annahu sabbu ma laysa ahlan lisabbi cikin hakan akwai zagin abin da bai cancanci a zaga ba ina fata an gane wannan fa innaha makhluqatun domin su waɗannan abubuwa ababen halitta ne su ma halittansu aka yi musakharatun ababen horewa ne waye hore su Allah wa mudabbaratun ababen jujjuyawa ne wake juya su Allah wa minha daga cikin wannan barna أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك زاجن ودنن halittuna Allah to akwai shirka a ciki ta kunshi shirka fa innahu domin yadda lamarin yake innama sabbaha li dhannihi annaha tadurru wa tanfa'u min dunillah ya zagi waɗannan halittu ne saboda a tsammanin sa su ne nan suke sabbaba samar da amfani ko kuma cutar da wata samar da wata cuta kamar mutum yake zaki za kai wannan zamani namu zamanin banza ba a faɗa ana faɗa ko ya ce mene wannan lalataccen zamanin da muke ciki duk wannan menene zagin zamani ai bata zamanin ne Allah ya hana manzon Allah ko yayi ya hana saboda wani zai ce maka a da kai magana ce ka ba kuma zamani ne kawai zamani duk wannan lalacewar da kake gani zamani ne yazo mana da shi amma tsakanin Allah zamanin ne yazo da shi wa ya kaddara aukuwansa Allah ta'ala da ayyukan wa eh ayyukan bayi ka sani tun kafin a halicci bayi duk abin da bayi za su aikata tun daga halittar farko har zuwa na ƙarshe Allah ya riga ya halicci wannan aikin nasu wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da ma abin da kuke aikatawa an gane wannan yasa kowanne dan adam inna sa'yakum la shatta kowanne mutum aikinsa daban ne yanzu ka je wajen sana'ar malam umar kace aikin ka kenan zaka yanka leda ka je ka manna a wuri kaza sai ka cikin wahala wannan sana'a ma me za a samu in ka je ka dauki sana'ar malam Musa harkar lambu ai ta bar ruwa ai ta wahala tsawon watanni ko naira ɗaya wata shuka ce ka ai na daga ta sa kuɗi wala ba ka gani ai mu kawai mu ture mu kwashe kawai ture ka za kwashe kwai shi muka fi gani haka ne kowa kawai to kowa bai wani bai yin aikin wani amma wani sai Allah ya haɗa mishi kuma uku malamin boko ne malamin islamiyya ne malamin qur'ani ne dan kasuwa ne manomi ne an gane wannan ai kaza kaza ne Allah ga dawa sai ya dawo ga mutum ya ko burjik kuma kowanne kai sai ga ya iya hoyewa ne nawa ne na Allah wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da ma abin da kuke aikatawa yau ba ka gani mutumin da ba shi yakin rediyo ba bai san ma amfani resistor ba bai san inda aka ce mai define what a resistor is bai sani ba what is a capacitor bai san ake capacitor ba amma zai buɗe ya ce maka wannan abin ne baya rike caji sai an canza shi sai an canza wannan aisin da zaka ce shi me ma'anan aisi kalman IC integrated circuit bai san sunan shi ba amma ya san aikin shi kuma in ya sa zai yi waye koyar da shi wannan therefore wannan aikin is totally and absolutely installed into him by Allah subhanahu wataala za a zo a yi wani abu a sanya wani abu sai wani ya ce kai ba zai yi ba in ana so yayi kaza sai an yi kaza amma ku gada ku gani sai ai tai ai ta fama amma kun mantawa na ce ku za a yi ba sai an yi kaza kuma bai taba ganin abin ba amma Allah ne ya sa mai kwanyen da tunanin wani da ya kalli riga sai ce kai rigar nan ba za ta yi maka ba saboda na ga hantsin ya matse kowa sai da bane a ci haba da Allah a kai tela ne kai gafara nan kana sa ka ga a kai ya fi matse nin fa me yasa Allah ne ya sanya mishi wannan basiran da wannan fikiran da komi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun in har ku mutane Allah ya halicce ku da ayyukan ku ina kuma ga sauran halittu baki daya jama'a mun gane wannan haka ake fahimtar nusus na alqur'ani mai girma da tadabburin ayoyinsa kada ya zamto kawai ana karanta zallan kalmomin ne ana da kansu ba tare da sanin ma'anonin su ba Allah ka fahimtar da mu alqur'ani Allah ka sauƙaƙe mana aiki da shi wa minha na daga ciki okay anna sabba shi wannan zagi fa da ake yi innama yaqa'u ala man fa'ala hadhihi al-af'ala yana aukawa kan wanda ya samar da aikin waɗannan halittun ne shine wane wa huwa Allah shine Allah wa idha qala al-'abdu 'inda hubub ar-rih idan bawa ya fada yayin kadawar iska ma arshadahu ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da shi zuwa gare shi bi qawlihi da fadin sa idza ra'aytum ma takrahun idan kuka ga abinda kuke kyama abinda kuke ki ba kwa so faqulu ku ce allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih duk wanda ya karanta wannan faqad laja'a ila khaliqir rih wa mudabbirha wa sarifiha to wannan ya koma ya fake ya makale ga mahalicin wannan iskar mai mahalicin wanda ke sarrafa ta ke jujjuya ta yadda ya ga dama da aikata duk inda ya so wa hadha huwa at-tauhid to wannan ko shine tauhidi wal i'tiqadu salim da kuma aqida kubutacciya alladhi yukhalifu i'tiqada ahli al-jahiliyya wacce take sabawa aqidar mutanen jahiliyya maguzawa jama'a ina fata an gane wannan wa hakaza yakunu al-muslimu da'iman wa abadan ma'a al-ahdath to haka mu'mini ya kamata ya zama game da dukkanin abubuwan da ke aukuwa dindindin kuma har abada kada ka taɓa jingina aukuwar wani abu zuwa ga wannan abin ko wani sababi ka jingina shi zuwa ga musabbibul asbab shine wani Allah yarji'uha ila khaliqiha shi musulmi zai mayar da aukuwar waɗannan abubuwan ne zuwa ga mahaliccinta wa yas'aluhu min khairiha ya roƙe shi alherinta wa an yadfa anhu sharraha kuma ya roƙi a kare shi daga sharrinta wala yulqi bil lawmi alaiha kada ya dinga jefawa wannan abin zargi cewa ai iskan nan ce ta yaye min kwano ba ai a iska ta yi yara ce kai gafara nan waye gaji wanda dan renin wa wai ne ke cewa iska ta yi yara kaji kaji mugu ko ba a faɗa kawai iska ta yi ɓanna a tsaya na ɓoye-ɓoye ko shi ya jawo shi koko ai cewa iska ta yi gyara ai ladabi ne ga Allah koko ladabi ne ma'ana shi ba haushe ba ya fiye dingina abin zuwa ga sharrin zuwa ga wani zuwa ga Allah don ya san Allah shi turo iska ai ko mai angonku yana malaka yana iska ne a gidansa ban sani ba ko sarkin garin yana shi shugaban ƙasa fa eh shugaban ƙasar duniya fa shugaban ƙasar duniya ma gashin ya rasa inda ya sa kai shi an tunkuɗe shi a zaɓe Allah mai yadda ya so yana ta cika bakin banza da wafi akan mulki kuma Allah ya dukunkune shi kawai ya sa wani ɗan tukukushin da wani ɗan tukukushin tsoho ya zo ya gama da shi ko baya da ya iya sai dai bubbuka kawai to ina ruwa Allah ka gane Allah mai yadda ya so ne kisa ana maganin cewa wani ba zai taɓa komawa kujerar da ba ƙarya kake yi wallahi baka sani bane ƙarya kake yi Allah ya riga ya rubuta kayan shi duk sharri duk makirci duk wani kutun gwila da za a yi arin Allah ya riga ya rubuta sai dai wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi makirci mummuna baya komawa kan kowa sai kan wanda ya yi shi sai kun gama sai wani abin ya fito ya raba kanku sai wani ya ce to ma wallahi sai ya zauna a kujera haka Allah yake lamarinsa ka rasa mataimaki ka ta ya Allah ka taimake ni Allah ka agaza mun ka taimake ni akan waɗannan mutane ya Allah Allah banda kowa sai kai Allah ka taimake ni Allah kai ne mai ƙarfi mu dinnan kaskantattu ne gare ka ya Allah kai ne mai kaza mu dinnan ba mu da shi Allah kai ne mawadaci Allah mu talakawa ne matsiyata ne ba mu da komai kana gamawa kawai washe gari kana magana sai wani ce ah kaza kaza sai wani to wani ma ah yanzu wani ma shi zai mun kaza to wallahi ma kaza din ma sai an yi ce wani kai hakuri ce kai kafa ka bani hakuri bari mu buga tsakanin ni da shi ya gawa ya fi wani kawai sai ga wancan din da ya roki Allah Allah ya karɓa addu'an shi amma ba wai direct abin zai faru ba sai ya aiki da waɗannan mujirman sai ya ɗaura shi akan mulkin ai muna gani mulkin mulkin Buhari a Najeriya me faru duk sai da kowa ya gama daga hands off ba zai ma yi mulkin ba daga mai rantsuwa cewa wallahi in yi wannan mulkin uwa ta zane ta haife shi an yi nawa da Allah ya tashi me yayi sai ya haɗa manyan faɗa ya raba kansu ya juya zukatansu suka ɗauko shi da hannayensu suka ɗaura kan kujerar kuma ya dame su ina ruwan Allah aka gama aka ce 2019 ɗan ba ƙara ana cin ya talaushi billahi ba za mu zaɓe shi ba kuma ka ƙara komawa da kanka ji ka dangwala mishi tab akan zaɓi wancan ba mu Allah muqallibal qulubi kenan musarrifal qulubi kenan kun gane wannan so wanda ba shi da ilimin sanin Allah shi ce kallon abubuwa a takure amma wanda yake da ilimin sanin Allah ya san waye Allah kai sunan alƙadiru ba fa ƙaramin suna ba ne eh ka gwada daga yau in ba ka yi duk addu'a an ka roki Allah ka ce Allahumma antal ghani wa nahnu fuqara'u ilayk Allah kai ne mawadaci mu talakawa ne matsiyata ne mabukata ne antal qawiyyu Allah kai ne mai ƙarfi wa nahnu du'afa'u ilayk mu dinnan masu rauni ne zuwa gare ka antal azizu kai ne mai ƙarfi gagar misali buwaye gagar misali wa nahnu al-adhilla'u ilayka Allah mu kaskantattu ne a wurinka ba mu da komai ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko wala hawla wala quwwata illa bika ka roki Allah da wannan kalmomin ka gani yadda ka san yankan wuka ka Allah zai ma domin ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yafi kowa san yabo kaman Allah madaukakin sarki to amma rashin sanin ilimin tauhidi ya Allah ka bani kaza Allah ka taimake ni Allah ka kwamu shabun wani Allah ka ka to Allah ka kai a banza bayan Allah ya san kai mugu ne zuciyarka ba kyau kai eh na ta gano da ga shi dai abubuwa kala-kala wanda muke abin dariya wani man kaji shi na addu'a Allah ta kwashe da dariya saboda kawai kai ma ka san addu'ar nan ba za ta karɓu ba Allah ba zai maka karɓe ta ba ina fata an gane wannan amma in ka roki Allah bi sidqin a zuciyarka kamar da wani yazo yana roƙon Allah ya Allah ka taimake ni Allah dubu biyar kawai nake bukata Allah ka taimake ni Allah ka rufa min asiri in samu wani kuma ya ce yana roƙon manyan kuɗi ya ji wannan ya ci dubu biyar din ungwanan ta shi mu ji da Allah me ya faru addu'an ta karɓu kamar yankan wuka kawai tana ka bawan Allah na fata gane wannan to daga lokacin da kai ƙasa-ƙasa kai biji-biji ka nuna wa Allah kai ba ka da komai kawai kai ƙaskantacce ne shi ne kaɗai mai iko wallahi Allah zai maka abin da ba ka tsammani shi ya ake son tawalu'u tawalu'u yana da matuƙar amfani ga bawa wata ran za mu zo yi magana a kan shi ga amfani shi a babin aƙida Allah ta'ala ya samu dashi don haka wala yulqi bil lawmi alaiha kada mutum ya rika jefa wa waɗannan abubuwan da aukuwansu yana zargin su wa yasubbuha ya rika zagin su ويفسرها بغير تفسيرها يرك فسر أو كونس دا فسرا دبا ناس با الصحيح وانديك أني هو تؤنجن تشي نظام تقيتا أبن مكرن ساديري ألا ثابت رياس كلا دا وإن مكي كسكوري ألا تعالى غافر تامنا بقاتمنا الخير ألا تعالى كبيامنا يا ألا من رؤنك كفهمت دمو القرآن كسوقك يمن شي كسوقك يمن فهمت شي لكمين أيكي دشي Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka na ƙwarai ka ba mu lafiya da dawwammamin zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin musiba muna roƙon Allah ta'ala iyayenmu da ba su lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya na rashe-rashe da aka yi ta yi a garin nan musamman 'yan kwanakin nan da yau da jiya da yau da sauran kwanaki mutane da yawa sun rasu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa aljanna wasu. akwai ɗaya daga cikin malamin malaminmu an gane wannan ai ɗalibi ne na Muhammad Nasir Dini Albani rahimahullahu ta'ala duk wanda ke karanta littafin sifatu saumin nabi to aikinsa ne wannan Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari Al-Salafi Al-Halabi Allah ya mishi rasuwa yau sanadiyar wannan annobar ta COVID-19 muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi gaskiya duniyar musulunci ta yi hasarar malami malam malami ne na salafiya in muka ce salafiya a duniya muna nufin ahalin sunna tsantsa dan kawai ya ɗauka an ce salafiya kuma ya kama jin haushi ka san mu yan izalin mu muna irin namu jafa'i ina fata an gane ahalin sunna sai a ce salafi me ma'anar salafi wanda yake bin diddigin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sunna da fassarar alkur'ani da fassarar magabata na kwarai to wannan malami ɗaya daga cikin ɗaliban nasiruddin albani ne kwanakin ba kuma akwai shi ma ali ibn muhammad al-ethiopi shi ma allah ya masa rasuwa wani babban malami ne a harin makka shi ne wanda ya ma sahih muslim sharhi a mujalladi arba'in da wani abu mujalladi arba'in da wani abu ga kuma na Sudan Sheikh Nurain Muhammad Siddiq Allah ya gafarta mishi wani makarancin alqur'ani gangaran kafi gwani wane gani wane gwani suke falsaku haka Allah yake dauke malaman shi yasa sahabi Uwaymir ibn Zaid shine Abu Darda Allah ya kara mishi yadda yace wasiya duk wanda kika littafin rijalun wa nisaa'un hawla rasul zai ga wannan a cikin wasiyoyin shi da yake yi yana cewa mali ara ulama'ukum yadhhabun gashi ina ta ganin malamin ku na ta mutuwa wa juhalukum la yata'allamun jahilan ku kuma ba sa zuwa koyon karatu ce fa wailul lil ladhi la yata'allam salasan narkon azaban Allah da bala'i ya tabbata akan wanda baya zuwa koyon ilimi ninki uku hasaran duniya da lahira kenan jama'a a ce mutum baya koyi ilimi khasirar duniya wal akhira Allah ka tsare muka dawomar da zukatanmu da ayyukanmu da halayen wajen koyi ilimi da yin aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته